سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren sha shida ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai daidai da takwas ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da shida ta bature lokaci ne kamar yadda muka sanar da cewa muna da wani wa'azi wanda insha Allahu ta'ala za mu gabatar da shi a wannan dandali mai suna markazin salafiya da ke namba 41 Major Road tudun wada sabon tudun wada ainihin Zaria idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun yi ta kokarin a gabatar da wani wa'azi a dan wannan lokaci amma saboda kasancewar lokacin ya yi daidai da lokacin damuna ba mu samu damar ainihin gudanar da haka ba haka al'amarin yake a yau gashi Allah cikin iyawar shi da ikon shi da yarjewar shi za mu gabatar da wannan wa'azi mai taken wasiya wannan wa'azi ne wanda ya kamata a ce shekaru biyar da suka wuce an gabatar da shi domin manufar wa'azin shine a yayin da ne nufin zan tafi ainihin makaranta da ke jami'ar kimiyya da fasaha a ainihin garin yau da ta jihar adamawa ya kamata in gabatar muku da wannan wasiya domin ma'anar wasiya ita ce masoyi ne wani dalili yasa zai rabu da masoyan shi ko rabuwa ta dindindin ko rabuwa ta ɗan wani lokaci to sai ya samu wasu kalmomi waɗanda zai faɗa waɗannan masoya nashi waɗanda za su zama guzurin rayuwa ainihin gare su haka su ma sukan ainihin faɗa mishi wasu kalmomi don su zama guzurin rayuwa ainihin gare shi wannan shi ake kira nasiha wasiya amma nasiha ita ce kalmar da za ka faɗa mutumin da kuna tare da shi wanda ba rabuwa za ku yi ba to kamata ya da a ce wannan tun kamar shekaru biyar da suka wuce za a yi wannan wa'azin sai dai kuma Allah cikin iyawar shi bai nufi za a yi wannan wa'azi a wancan lokaci ba sai bayan gashi a yanzu na dawo ne da nufin cewa na kammala wannan karatu da na je alhamdulillahi amma ina ganin kasancewa alkur'ani ya yi daidai da kowane zamani da kowane wuri da kowane yanayi da kowane mutane da kuma kowane irin lokaci aka samu kai a ciki ba makara ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta dace da kowa ta dace da komai ta dace da kowane lokaci da kowane yanayi ta dace da kowane irin mutane da zamani waɗannan wasiyoyi da zan yi mana wasiyoyi ne waɗanda zan ɗauko su kai tsaye daga cikin littafin Allah maɗaukakin sarki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma da zantuka daga cikin zantukan malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa waɗanda al-Imam al-Bukhari da Muslim a cikin hadisin Imran dan Hussein ya dunkule su yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wannan karni a wannan lokacin ne kadai aka yi addini dukkan addinin da ba a wannan lokacin aka yi shi ba sunan shi bata don haka duk wanda zai yi addini tun daga karewar waɗancan karnuka zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina duk wanda zai yi addini bayan zamanin atba'u tabi'ina ce dole ya koma ya ɗibo addini a wancan lokacin ba haka da ya bata iyakacin zance kenan don haka matukar ba addini kake irin yadda salaf suka yi ba to sunan ka batacce kuma ka sani da cewa salaf ba kungiya bane ba mazhaba bace ba dariqa bace salafiya ba mazhaba bace ba dariqa bace ba kungiya bace a'a ma'ana shine daukar addini ka kam daga lokacin da annabi kadai yace khairun nasi dukkan dukkan lokacin da ya zama ba wannan ba to sunan shi sharrul quruni dan haka duk wanda zai yi addini aqida ce ibada ce mu'amala ce to dole ne ya ɗauko daga waɗancan zamuna da annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ka ɗaure ta a nan duk abin da ya biyo bayan wannan duk addinin da aka yi in ba akwai koyo shi daga can ba to sunan shi fata ƙaunar wahidan da shi da addinin fir'auna duk ɗaya ne iyakacin zance kenan don haka duk iya maganar da za mu kai mu komo to kaɗai za mu ɗauko ne daga Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sahabbai sun ce tabi'ai sun ce atba'u tabi'ina sun ce sa'annan sai bayan Allah waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa domin Allah ya yarda da duk wanda ya biyo bayan waɗancan kyawawan mutane masu kyautatawa to wanda biyo biyo bayan su da kyautatawa shi ma Allah yarda da shi Allah ya ce was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه waɗannan da suka shiga musulunci da ɗimi-ɗimi irin su Khadijatul Kubra da abubakar siddiq da irin su abdullahi ibn mas'udin da irin su bilal da irin su sayyidina ali da makamantan waɗannan mutane da waɗanda suka karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bakuncin shi da sahabban shi a Madina al-Ansar sai kuma yace da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa su can ba a yi sharaɗin kyautatawa ba don su mutanen kirki ne amma duk wanda ya biyo bayan su da kyautatawa to Allah ya yarda da shi to irin waɗannan kaɗai su ne muka yarda da su duk wani wanda bai cika wannan sharaɗin ba gaskiya aƙida ce tabbatacciya a cikin zuciyar mu cewa ɓatacce ne ba wata kara duk wanda ba yana bin addinin annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ba kaunan wahidan muna ganin shi da shi da fir'auna gaskiya duk addinin iri ɗaya suke yi kamar yadda Allah yake cewa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu ar-rasula kamar yadda muka aiko muku da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana mai shaida akan ku haka muka aiko da Fir'auna manzo shine Musa yana mai shaida akan shi amma sai Fir'auna ya kafirce wannan manzon nashi duk mutumin da ya batar da salafu sune annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ko yake ganin hanyar su ko aqidar su ko mazhabar su ko ɗariƙar su ko tafarkin su ko iyawar su ko cancantar su bata cancanta ba to gaskiya da shi da fir'auna addinin su da ya ka cin magana ke don haka in wani ya ruɗe ka cewa ai an kafa wata ƙungiya ne salafiya ko salaf ka bar izala ka bar ɗariƙa ka bar shi'a ka dawo ta to ya yaudare ka cewa kai ka tsaya ma abin da annabi ya zo da shi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina khairun nasi duk wanda ba wannan ba to sharrun nasi wa na'udhu billahi min sharrun nasi min sharrun nasi dan haka duk iya inda zamu kai mu komo to idan ba daga Allah daga annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ba to sai waɗanda suka yarda da waɗannan mutanen su kaɗai ne za mu hujja da su haka muke ba mu canza ba ba za mu canza ba kuma a haka muke fatar insha Allah ta'ala mu je mu haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da waɗannan bayan Allah muna masu farin cikin haɗuwa da su a ranar da zumuncin da ke tsakanin ɗa da uba ko aboki da aboki ba zai amfani ba sai wanda ya je wa da Allah da tsarkakakkiyar zuciya don haka jama'ar musulmi wasiya ina ma'anar wasiya jama'a da kamar wasiya wannan wasiya ce wadda na bi na tsuntsunto a wasu ayoyi kaɗan daga cikin ayoyin alkur'ani da wasu hadisai kaɗan daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kaɗan daga zantuttukan da malamai daga cikin malaman farko da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suka yi don haka gaba gare ne alkur'ani ne jama'a littafin da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa da Muhammad ɗan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baban Fatimatu Zahra sahibu shari'atul gharra littafin da kaɗai shine littafin da Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi daga kuskure ko canji ko samun matsala sannan a gaba gare ni aya ce na ɗauko wadda daga cikin suratul nisa'i aya ta ɗari ɗaya da talatin da ɗaya daidai Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا wannan ita ce ayar farko da zai gina wannan ainihin wa'azi nawa a kai a takaice abin da Allah yake cewa mallakar sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu duk na Allah ne Allah ya halicci sammai Allah ya halicci ƙasai Allah ya halicci halittun da ke cikin sammai da halittun da ke cikin ƙasai kuma shi ne yake da mallaka ainihin waɗannan halittu sai ce to a ƙarƙashin wannan Allah maɗaukakin sarki ya yi wasiya yace wa laqad wassayna alladhina utul kitaba haƙiƙa mun yi wasiya ga waɗanda muka baiwa littafi sune yahudawa da nasara yahudawa mabiya annabi Musa Allah ya yi musu wasiya nasara mabiya annabi Isa Allah ya yi musu wasiya min qablikum waɗanda suka zo kafin ku musulmi mecece wasiyar sai Allah amma ya hada yace wa iyyakum wasiyar kuma haddaku wasiyar kuma ita ce anittaqullaha ku ji tsoron Allah wannan ita ce babbar wasiya da Allah madaukakin sarki ya a cikin littafin shi wasiyatul kubra wasiya mafi girma ita ce Allah madaukakin sarki ya wa al'ummar da suka gabace mu da mu da muka biyo bayan su cewa mu ji tsoron Allah wannan jumla ce takaitacciya ga ta ittaqullaha ku ji tsoron Allah ta gini ne kadai a bisa kalmomi guda biyu rak in ka so ka bankara suka ce kalmomi guda uku amma da za ka je ka ɗauki sharhohi da malamai masu tafsiri ƙwararru a cikin fagen tafsiri musamman waɗanda suke tafsiri a bisa tafarkin 'yan mazan jiya mutanen kirki annabi da sahabban shi da ka ga irin sharhin da aka yi wannan aya wanda zai kai shafuffuka aru-aru ba don koyo ba dunkulalliyar magana ce kamar yadda a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa wa utitu jawami'ul kalimi an bani zantuttuka masu yawa amma kuma an takura su a cikin kalmomi kaɗan idan manzon Allah ya magana yar karama in malamai suka ɗora sharhi a kanta sai kaga sun fitar da littattafai manya-manya to haka Allah maɗaukakin sarki wasiyar ita ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah malami ne kai mai wa'azi ka ji tsoron Allah sarki ne kai ka ji tsoron Allah dan siyasa ne kai ka ji tsoron Allah wani iri ne kai dan makaranta matar aure ce ke mijin aure ne kai a'a aikenka akai jira aka saka ka a shago dan acaba ne kai ko dan ciwaciwa dan trader ne kai ko kowace sana'a kake wasiyar Allah dai ita ce ittaqullaha wannan irin wasiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa wani sahabi ita a inda yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake kaga manzon Allah sai ƙara buɗe kalmar anan Allah ya ce ku ji tsoron Allah dan kuma sai manzon Allah ya ce ka ji tsoron Allah duk inda kake sahabi abdullahi dan umar ya ruwaito hadisi wanda al'imamu ahmad da bukhari da muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin mutanen da da suka gabace ku suwa kenan ahlul kita da Allah ya ce ya yi musu wasiya kafin mu wasu mutane guda uku suka yi tafiya suna cikin tafiya sai suka ratsa ta wani daji sai hadari ya taso ga daji ga hadari ga dare ga ba gida gaba ba gida baya suka rasa idda za su shiga da hadari ya taso ga dangadan sai suka shiga cikin kogon wani dutse da suka shiga cikin kogon wani dutse suna zaune suna fake ruwa sai wani karamin dutse gangare daga sama sai doɗe wannan kofar kogon da suka shiga ciki sai guda daga cikin su yace to kun ga yanzu babu abin da zai fidda mu daga cikin wannan rami da muke sai dai kowa ya dubi aikin da ya taɓa yi a bisa tsoron Allah ya yi shi saboda Allah ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah ya fishe mu daga wannan hali sai ce don haka bari fara da kaina ya ce shi yana da iyaye dattawa guda biyu kullum sai ya je ya nemo musu abinci in ya kawo sai sun ci sun sha sun ƙoshi sannan ya kai matan shi da 'ya'yan shi da bayan shi wata rana sai ya tafi nemo abinci bai dawo ba har dare yayi iyaye suka kwanta suka yi bacci su tashi ba har sai da gari ya waye alfijir ya bullo sannan suka tashi ya dauki abinci ya ba su suka ci suka sha a halin matan shi da 'ya'yan shi da bayan shi suna cikin halin kakani kai har 'ya'ya ƙanana sun kwana suna kukan yunwa amma ya fifita iyayen shi a bisa matan shi da 'ya'yan shi sai ce ya Allah biyayyar da ne wa iyayena har na fifita su a bisa matana da 'ya'yana da bayina ya Allah idan har saboda kai nayi ka bude mana halin da muke ciki sai dutsen da ya bude kofar kogon ya matsa amma bai isa ya bude yadda za su fita ba sai ja baya ya zauna ya ce to jama'a ni kuma na yi sai na gaba na gaba ya miƙe ya ce shi ya jarabtu da ya zina da wata 'yar baffan shi 'yar kanin mahaifin shi ko kuma wan mahaifin shi haka ana cewa ai she is my cousin sister ai yar uwata ce yar abokiyar wasa ta ce yana dukanta yana tsikarinta daga haka sai zina ba haka ake ba ko yan zamanin yanzu ai yar baffan shi ce ai ta kawo mai ziyara ai kaza kaza ai kaza kaza ba mu sai ya dinke ta da ciki to shi ma wanda ya ganta ya jarabce yana santa abun mamaki kuma ai ya halatta ka auri yar baffan ka amma shi ba auren ta yake so ba sai yake zina da ita haka yanzu zaka ga yan mata suna kawo maka kuka ga samari sun samu manya-manyan mutane suna so su aure su su 'yan matan suna son aure amma su kuma zina suke so su yi da su a mukabilin za su iya ba su ko menene abin da za su ba su din nan ya keta hankalin sadaki amma ba zai ba ta sadakin naira dubu hamsin ba amma zai iya ɗaukar miliyan biyar ya ba ta yi zina da ita ita kuma wannan ya ta samu tarbiyya ta yadda rannan da rayuwa ta kwale mata ta rasa yadda za ta sai ta zo ta ce yau ta ba da kai bori ya hau ta yarda ya zina da ita suka shirya ya kawo dinare dubu ɗari ya bata dinare dubu ɗari ina fikirin malikiya fuka hawa masu yanke hannu da masu sadakin auren malikiya nawa ne rubu dinar bana dubu biyu da nawa to duk dubu biyu da kaza din nan ka buga ta so hudu sannan ka buga ta so ɗari ka buga dubu takwas da ɗari hudu da arba'in so ɗari dan makaranta ina masu arithmetic a buga lissafi ka sa calculator ai da ka miliyan nawa zai bayar abin da ya dauka ya bata kenan akan ya zina da ita ina fatar an gane bayar da ta iya sai ta yadda aka je an kai ta guest house ne an kai ta hotel ne an kai ta ina ne ina aka kai ta ina aka kai ta sai da ta tuɓe ya tuɓe abin da ya rage ɗauki a zakarin shi ya saka cikin farjinta sai ta dubi tsabar idan shi ta ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala tafaddal khatama illa bi haqqihi wannan farji Allah ya rufe shi kar ka sake ka buɗe shi sai da haƙƙin shi me haƙƙin shi shine sadaki idan sadaki dubu goma zai halatta farji in ka ba da miliyan ɗari har yanzu farjin bai halatta ba sarki ya tabbata da ga Allah jama'a kun ji daraja aure naira dubu goma ta halatta maka farjin sankaceciyar ya ka sadu da ita ka samu lada ka shiga aljanna amma ka bata miliyan ɗari kai zina da ita ku tafi wuta da kai da ita kaga ashe abin ba ba business bane inda business ne sai a ce ai dubu ɗarin tafiri ba ai miliyan ɗari ɗin tafiri ba ina fata an gane yanzu wannan wasiya ce ta mishi kamar yadda Allah yake cewa gashi yayi musu ko mece ce wasiyar da ya musu su ji tsoron Allah ahlul kitabi don haka sai ta lazimci wannan wasiya sai ta ce mishi ittaqillaha shi kuma da Allah madaukakin sarki ya sa ahlul kitabi ne ba ahlul kirta kirta ba sai ya daga ta yana makyarkata ice kudin da ya bata ma ya yafe mata zinar kuma ya ji tsoron Allah ba zai ba wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa yanzu dan Allah akwai wani hali da ɗa namiji yake shiga cikin fitina irin wannan halin san tsameliyar budurwa wadda ka jarabtu kai zina da ita tsawon shekaru ta yadda yau ta sallama ka sallama ka biya ta karba ta tuɓe ka tuɓe a irin wannan halin fa jama'a ido rufewa yake imani ne a lokacin kawai yake buɗe shi kun da ta ce mishi ittaqillah ka ji tsoron Allah nan da nan sai ya ji gaba ɗaya sha'awar ta kawai daga jikin shi sai ya hau makyarkata kuɗin ma ice ya yafe mata wannan ya ji tsoron Allah ko bai ji ba dan uwa musulmi kaga yadda aka yi maka wasiya yadda aka yi musu wasiyar nan wannan bawan Allah ya ji haka Allah yake cewa kai ma yi maka wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wasiyar da ɗaya ce yanzu idan ka rantse ka ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa sai kai kaza sai zan kazan nan sabon Allah ne sai wani ya ce maka wani ka ji tsoron Allah zaka iya dawowa ka ce to ka janye rantsuwar ka zaka yi kafara ka ji tsoron Allah ko ko zaka iya cewa ai wallahi na riga na rantse ba komawa wasiyar ita ce ittaqillaha wannan bawan Allah jama'a ya yi jarumta ta imani ko bai yi ba yayi kuma ya yi jarumta ta ɗabi'a dan ba duka mutum ne zai kwana uku yana azumi ba ya zo sai ya ɗaga bankareriyar kaza zai sa a baki a ce saurara ya saurari me kake cewa saurara fa aka ce to balle jarabar da ke fitina ɗa namiji mazinaci in ya so zina ta fi mai azumin kwana biyar amma kaga da aka ce ji tsoron Allah sai ji tsoron Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau da ji tsoron Allah ya ɗaga ta ya bar mata dukiyar ya tashi ya tafi ta tashi ta tafi yau da ya samu kanshi a wannan halin sai ya tuna ga hadisin Abdullahi dan Abbas wasiyar da annabi yawa Abdullahi dan Abbas ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka ka nemi kasar guda biyu da ne sharhin wannan kasar sunan shi wasiyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wa abdullahi dan abbas na yi cikakken sharhin wannan kasar anan har na ɗauko daga cikin tarihin al-imam tabari ko al-imam tabarani al-imam tabarani ya kai shekara 130 a duniya dattijo shekara 130 jama'a saurayi ne ina dattijo amma da ya ja da baya ya tsalle na da kafa wandon shi sai ya haura wani katon rami sai ne yace mishi ala gafarta malam wannan irin tsalle bai dace da kai ba saboda kaman yanta in ka faɗi fa yace kai yaro sai bankar hannayen shi haka yace dubi waɗannan gaɓoɓin mun kiyaye su shine Allah ya kiyaye mana su da muka tsufa muna samari mun kiyaye su ba mu ciwa da su ba shi yasa da muka girma sai Allah ya kiyaye su don haka shekaran mu 130 amma jin mu muke kamar 25 ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak in ka kiyaye Allah zaka same shi a gaba yanzu wani yana nan dan shekara 35 ne ya zama kamar rafafan dankali kamar rafafan dankali dankali ya ji wuta ya yi nugub cikin shi ya lalace me yasa yau ya sha kwaya nan ya yi luwaɗi can ya yi zina can haram ya ci can can ya buga kwallo nan ya yi wasan kaza shikenan duk jikin ya rube kafin shekara talatin ya lalace ina fatar mun gane mutum na uku sai shi kuma ya ce ya Allah ni kwa ƴan kwadago na ɗauka na biya su gaba ɗaya sai mutum guda bai tsaya ya karɓi haƙƙin shi ba sai bayan shekaru da yau ta buga shi sai zai ce mai gida a bani haƙƙin ai da na taɓa maka aiki shekarun baya yace ni kuma wannan dukiya ta shi ta kwadago na tsaya na ainihin haɓaka ta an na tara shanu da raƙuma da awaki da tumaki da bayi da ya zo na ce mai bawan Allah duk abin da kake gani nan naka ne kwashe har ya ji tsoro ya ce mai gida karka min izgilanci ni da nake da shinkafa tiya ɗaya da rabi zaka ce in kwashe wannan dukiya ya ce wallahi ba izgilanci ba ne haƙƙinka ne amana na kula da ita ya ce ya kora gaba ɗaya ya tafi yanzu wannan ya kula da amana ko bai kula da amana ba ya kula da ita cikin hadisin da al-Imam Ibn Majah ya rawaito da isnadi kyakkyawa daga sahabi Abu Hurairah Allah ya tsara miki yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'tul ujura a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu dan kwadago a bashi haƙƙin shi ku bashi haƙƙin shi kafin zufar jikin shi ta bushe ka sa mutum yana maka kwadago kuɗin shi na aljihu yana cewa mai gida na gama aiki yayi eh sai ka ce to ga haƙƙinka ka to amma an tsaya a bashi haƙƙin nashi ya tafi kai ne sai ka ce to ai shi kenan shi wa kanshi a wannan bawan Allah sai ya tsaya ya rinka riri ta wannan dukiya har ta zama abin da ta zama ya kula da amana ko bai kula da ita ba sai ce ya Allah wannan amana da na kula da ita na yi saboda kai ne ka buɗe mana halin da muke ciki sai buɗe musu sai Allah ya buɗe musu gaba ɗaya dalilin da yasa na kawo wannan hadisi shahararre ne jimlar tsakiya ta wannan hadisi akan labarin waccan da budurwaccan sharɗeɗiya ta ce mishi ne ittaqillaha ka ji tsoron Allah wannan ita ce wasiyatul awwalina wal akhirin wasiyar da Allah yawa na farko ita ce wasiyar da Allah yawa na ƙarshe da daga cikin abubuwan da ke barazana dangane da wannan wasiya shine son zuciya son zuciya ne maka barazana akan wannan idan baka yi yaƙi da son zuciya ba wanda bala'i ne har annabawa Allah ya kwaɗe su ya ce su yi a hankali dangane da son zuciya ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wala tushtat wala tattabi al hawa fayudillaka an sabilillah Allah ya ja kunnen annabi Dauda ya mai nasiha ya mai wasiya yace ya kai Dawud mun san ya ka kai ne wakilin Allah a bayan ƙasa kai za ka rinka zartar da dokokin Allah akan mutane a duniya don haka karka kauce karka yi zalunci ka tsaya ma gaskiya karka bi son zuciya sai son zuciya ya raba ka da hanyar Allah kaga son zuciya sharri ne tunda har annabawa Allah na jiye musu tsoron kar su fada ciki ashe da malam wane da imam wane da shek wane da sayyidi wane da sa'ida wance babu wanda ya kubuta sai dai wanda Allah ya tsare shi ya Allah muna roƙonka don girman alkur'ani ka tsare mu daga son zuciya to son zuciya na barazana dangane da wannan to don haka sai aka samu sunnatun minal awwalina daga cikin sahabbai da suka gabata malaman farko akwai tarin al'umma masu yawa waɗanda Allah ya tsare su daga son zuciya ɗauki sahihul bukhari kitabu fada'il sahaba babu fadli muawiya radiyallahu anhu babin da ke bayanin akan falala sayyidina muawiya Allah ya kara mishi yarda kowa ya san rikicin siyasa ya barke a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Ali ya kama tashi hanyar sayyidina Muawiya ya kama tashi hanyar wasu sahabbai sun goyi bayan Ali wasu sahabbai sun goyi bayan Muawiya daga cikin sahabban da suke tare da ainihin Muawiya akwai su ainihin Amr ibn al-As daga cikin waɗanda suke tare da ainihin sayyidina Ali akwai Abdullahi dan Abbas da irin su Abu Dharr akwai kuma sahabban da suka wayi gari suka isa baki game da rikicin gaba daya suka ce ba su goyon bayan sayyidina ali ko ba sa goyon bayan sayyidina muawiya suna roƙon Allah ya sulhunta suka ce ba za su shiga cikin kabiyar ba gaba daya irin suwa irin su sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yarda da sa'ad ibn abi waqqas da makamantansu ba su shiga cikin rikicin ba ba su goyi bayan kowa ba ba su sa baki ba in an kira sallah za su je su yi sallah ana idar da sallah an ka tare su za ka yi musu kamfen su goyi bayan bangaren kungiyarka sai su ce da Allah ka yi musu uzuri ka yafe su ba za su samu sauraron ka ba sai su koma gidansu su gaba da ibada da harkokin iyalansu jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko wannan maganar za ta yi mana amfani a wata gaba da za mu zo don haka ku bi ni bashin ta insha Allah ta'ala a gaba kaɗan abin da nake so in ce a yanzu shine rikicin nan ya barke rikici ne na siyasa sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda baya tare da muawiya muawiya baya tare da sayyidina ali rikici ne wanda ya kai ana kashe juna ana zubar da jinin juna amma ɗaya daga cikin su bai taɓa buɗe baki ya ce ɗaya kafiri ba ne ko ɗaya fasiki ne ko ɗaya ɓatacce ne ko ɗaya ɗan bid'a ne don duk rikicin na siyasa ne bai taɓa aƙida ba bai taɓa abin da ya shafi ibada ba rikici ne na siyasa ina ganin wane ya kamata ya zama shugaba wane yana ganin ba wane ba wane yana ganin danne wane ya tawaye wane yana ganin ya danne ba zai ba rikicin duk na siyasa ne a wannan hali da waɗannan sahabbai suka samu kansu sai suka yi rikicin kyakkyawar fahimta sai ya tsaya a rikicin siyasar bai taɓa aƙida su ba balle ibada su balle wata harka ta su sai aka tafi aka tambayi sahabi abdullahi dan abbasin cewa ya abdullahi dan abbas a matsayinka na sahabi malamin fiqhu ka ji fa muawiya in ya tashi yin sallar wuti da raka'a ɗaya yake gal yaya ya halatta muawiya fa raka'a ɗaya fa sai ce asaba sunna ya dace da sunna yace alam ta'lam annahu min ashabi rasulillah alam ta'lam annahu min fuqaha'il islam yace ya kai ne tambaya ya kai da ka kawo tseguni baka san muawiya sahabi bai baka san malami ne daga cikin malaman fiqh ba to wannan aikin da ya raka a ɗaya tarantirin ya dace da sunna sunna ta yarda dare kai ka tashi kai Allahu akbar ka karanta fatiha ka karanta qul wallahu kai ruku kai sujuda kai sallama ka diga danka kai kwanciyarka raka ɗaya gyal ba ko wutirin ba shafa'in afwan wutirin rak ka yi ta in kai haka ba kai laifi ba yanzu don Allah idan babu tsoron Allah abdullahi dan abbas ba sai amfani da rikicin siyasa ya dawo ya ce kan ba mun gaya muku ba waɗannan mutane jahilai ne ai kun fara gani dai ba haka zai faɗi ba amma sai ce a abin da ya dace da sunna domin ita sunnar annabi tana nan gaskiya ce tun kan ai rikicin ko ya dan menene dan kun yi faɗa da mutum kawai sai ka ce abin da yake ba daidai bane wanda kai ka san daidai ne jama'a kun gane wannan da kyau wannan san zuciya na iya rugurguza ka a irin wannan halin hadisi na biyu al-imamu abu dauda da tirmidhi sun rawaito kyakkyawan hadisi abdullahi ɗan zubair juma'a ta haɗu da idi yau sallah yau juma'a sai yayi sallar idi da safe sai bai fita yayi sallar juma'a ba bai fita yayi sallar azhar ba sai da la'asar ta sai ya fito yayi sallah wannan mas'ala ta faru a makka sai aka ɗauki tsegumi aka kai wa abdullahi ɗan abbas yana kufa aka ce ‘yan uwanku da ke makka’ idi ya dace da juma'a da suka yi sallar idi da safe ba su fita sun yi sallar juma'a ba ba su rama azahar ba sai la'asar suka yi sai ce sun dace da sunna amma abdullahi dan abbasin da abdullahi dan zubair ba sa ga maciji kungiyoyi ne daban-daban wannan na kungiyar muawiya wannan na kungiyar sayyidina ali yanzu wannan tsoron allah bai sa sun yi maganin son zuciya ba eh to ittaqillaha haisu ma kunta ka tsoraci Allah duk halin da ka samu kanka a ciki duk inda ka samu kanka duk inda ka samu kanka wallahi in ba haka ba rashin tsoron Allah son zuciya sai ya rugurguza ka irin wannan halin to amma ba za a yi mamaki in sahabbai sun zama haka ba domin mai gidansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da su haka saboda hadisin da Abu Hurairah ya rawaito cikin sahihul Bukhari abu huraira aka saka shi shine manajan kwamitin tara zakka ta fidda kai daga kamawar ramadan kaga safanin fikihin malikiya iziya ta ce kwana biyu kafin sallah ko kwana ɗaya kafin sallah za a iya tara zakka fidda kai hadisin manzon Allah ya ce in aka yi azumin ramadan yau za ka iya bada zakka fidda kanka dan haka ba abin da ya kai fatawan malikiya ta tashi aiki Allah ya ji kanta hadisin manzon Allah shi za a ɗauka dan haka yau mutum ya yi azumi to zai iya yin fidda kan shi in ya ga dama ba lallai bace yau amma da yana da yancin ya ga hadisi sahihi cikin bukhari da muslim abu huraira yana tara zakar da kai wannan sai ya zo ya karɓo zai zo ya zuba sai ya ga taragu kuma ya ga babu wanda yake da mabuɗin ɗaki sai shi mamaki ya kama abu huraira amma sai ya shuru da ya sake zuwa ya tattaro ya zo zai zuba sai ya sake ganin taragu ya ce yau kam sai na kama ɓarawuna sai ya samu wani malako ya ɓoye can sai ga giwa ta tunkaro tana tahowa kusa da kofa sai ta rikida sai ta zama mutum kawai sai ga mutumin ya ɓace can sai ga dattijo ya fito da kwando guda na abinci sai zai ci kwalashi ya ce na kama ka Allah yarda da sahabban annabi ka ji maza kenan ya san aljani ne fa amma ya ci kwalashi ya ahli sunna yo me zai saka ji tsoron aljani me aljani aljani ba aljani bane kai kuma ba mutum bane ya tabbatar kai kaga abu ya riki ya zama giwa ya riki ya zama mutum ya bace ya fito da kwandon abinci ba sai da kan magobi za a ji labarin ka amma wallahi sahabbai jarumai ne abu huraira sai ya ci kwanan shi ram ya rike shi ce Allah ya kama ka kai kake min sata dattijo ya ce yunwa talauci iyali sun min yawa abin da ya kai ni kenan ka ji tausayi na abu huraira sai ya ji tausayin shi ya ga dama an an tara ta ina za a kai talakawa za a kai wa mayin wata masu iyalai to tun da wani ya fara ɗiba shi kenan Allah ya kiyaye gaba sai ce amma kaka kuma da gari ya waye har mala'ika jibril ya riga abu huraira wurin annabi an baiwa annabi labari abu huraira yana zuwa majalisi sai annabi ya ce yaya barawan ka na jiya da ka kama mamaki ya kama abu huraira iya ya ce ya yi kukan yunwa da talauci da iyali na ji tausayin shi na sake shi annabi ya ce zai dawo sahabbai kuma inda nika shi manzo Allah ne tunda annabi ya ce zai dawo zai dawo dan aka abu huraira sai ya sake makalewa ya jira babu tantama in ce to me yiwa ne da a'a tunda annabi ya ce zai dawo zai dawo abu huraira ya je ya tsaya yana jira can sai sake ganin giwon nan ta taho ta rikide ta zama mutum ta ɓace ta fito da sai sake kama shi suka sake haka rana ta uku kam sai ya ce yau kam abin da zai hana in kai ka wurin manzon Allah ban gan shi ba shaidani kuma baya so su haɗa ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karfa mun asiri abu huraira yake babu wani rufin asiri yace to saurara zan baka wata aya a cikin littafin ku wadda wannan aya idan ka karanta ta da safe Allah zai tsare ka daga ni da iri na har gari ya waye in ka karanta ta da yamma Allah zai tsare ka tun daga yamma har gari ya wa har gari ya waye Abu Hurairah yace wace aya ce sai yace ayatul kursi bibi kalmar da ya faɗi ta nuna Abu Hurairah wannan shaytani ne kuma kafiri ne yace wata aya a cikin littafin ku wato ba littafin mu ba shi ba musulmi bane kenan sannan ya ce Allah zai tsare ka daga sharrin ni da iri na shaidani da yan wanshi shaidanu sai abu hurera ya sake shi madadin abu hurera ya je kafa zawiya yana ba da falalar ayatul kursi jama'a tarikatun hurariya ko la wallahi salafu ba su fahimci haka ba sai ya je manzo Allah ya sa hannu ya yi sani in an karba an karba ba a karba ba aikin banza ne ina hajiya da take mafarki ta ji an ce ke sadakar waina da kosai hajiya kin yi bid'a kin yi shirka kin bauta wa aljanu aljanu zai ce ayi sadakar waina da kosai gobe zai ce ayi sadakar wuka ji zai ce ayi sadaka alqur'ani ko karanta littafin talbisu iblis bala abdurrahman ibn al-jawzi yace madarij ne shedan in ya so batar da kai zai bi ka mataki mataki ne kowa da yadda yake batar da shi sai kawo misalin wani gwarzon alaramma mahaddacin qur'ani ne wa'azi akan tauhidi da aqida wata rana kawai sai aka gina gunki a kasar bagada da ta kasar iraq wannan malami ya taho da gatari yana fushi yana kumfan baki zai rusa shi sai kawai sai shaidani ya bayyana a surar mutum yace mishi ina za ka je ne kana fushi kana kumfar baki yace kana ganin mutane suna musulmi sun da suna bautar gunki zan je rusa gunkin ne sai ce ka kwantar da hankalinka da a ce za ka yi min wani arziki guda ɗaya sai mu yarjejeniya da kai kada ka rusa gunkin nan amma kullum gari yawa in ka ɗaga matashin kanka za ka ga dirhami biyu alarama ya ce eh haka ne ya ce eh to to zan gwada an gani shikenan sai alarama ya koma da gatari ya shafa kumfar baki ko yanzu abu ya zama business ya tashi daga ibada da ya kwanta gari ya waye yana ɗaga fulo sai ga dirhami biyu eh ashe mutumin nan da gaske yake eh to to Allah ya shirye da mutane kawai shikenan shikenan Allah ramma ne sai ta jawo ayoyi ya ayu allazina amanu la yadurrukum man dalla idza tadaitum duk irin wadannan ayoyi bai jajjawo ya ciccike ya ku mu'mina duk wanda ya bata inda ku kun shiru to Allah ya kiyaye ba ruwan irin su zai jawo kawai ta tawili madarij kowa da yadda shaidan yake ji ya batar da shi rana ta biyu sai ya daga matashin kai sai daga kotaro ba sai ya sako gatarin shi ya taho cikin fushi sai wannan shaitani ya sake bayyana a surar mutum ya ce ina za ka ana ramma ya ce zan rusa gunkin nan ya ce kai co ya ce ba za ka iya ba ya ce wallahi zan rusa shi nan da nan sai aljani ya sarrafa ya shiga jikin shi sai ya maka shi da ƙasa ya rinka murza shi a ƙasa sai rinka magana ta bakin shi da mutane yana cewa ajiya ya fito ne saboda Allah don haka ban da iko a kan shi sai dai ila sai dai dabara ne mai amma a yau ya fito ne ba saboda fushin Allah bane saboda fushin bai samu dirhami biyu bane jama'a kun gane yadda al'amari yake in ka tsaya ga Allah sai Allah ya taimake ka ko idan ka tsaya ga kwandala da pound sterling da kujerar hajji nan kuma fa sai Allah ya wargaba ka ku karanta littafin talbisu iblis na malam abdurrahman ibn jauzi kowa akwai idda shaitan ke bullewa yake batar da shi mutanen kasar mu sai su waye gari mutum ya yi mafarki an ce sadaka qur'ani sai ce a yo ai ba mu aibi sadaka kuma qur'ani yace kai ya'yan nan ku je ku siyo qur'ani a zo ai sadaka kowa da idda shaitan yake bi yake batar da shi bai halatta daga kayi mafarki an ce yi kaza kai sai ka tashi kai ba sai ka je ka tambayi malamai ƙwararru waɗanda suka ƙware game da fassarar mafarki ina ma'anar wannan mafarkin yanzu dai ga abu huraira shi ba mafarki bane ma ido biyu ne aka bashi ayatul kursi yo me laifin ayatul kursi ba falala ba ce amma abu huraira tun da bai ji daga harshen manzon Allah ba ba zai je kafa zawiya yana ba da falalarta ba sai da ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce ya barawan naka na daren jiya ya ce ya manzon Allah ya yi kukan talauci na matsa ya matsa sai ya ce in je in karanta ayatul kursi kowane dare za ta yi maganin shaidano har gari ya waye in karanta ta kowace safiya za ta yi maganin shaidano har yamma ta yi mu kuma muna da san alheri shine na kyale shi na zo in tambaye ka haka abin yake sai annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya maka ayatul kursi tana maganin shaidanu tun daga safiya har yamma tun daga yamma har safiya amma shi makaryaci ne amma ita maganar gaskiya ce za ka iya haka kai dan kungiya ko dan dariƙa ko dan kabilanci ko mai son zuciya ba zai taɓa yiwa kai haka ba in dai har ka saka kungiyanci ko dariƙanci ko mazhabanci ko kabilanci a ranka sai ka saka tsoron Allah a ce maka ɗan ƙungiya kaza shi ya faɗi kaza sai ka ce a wannan gaskiya ce in ya so ka ɗan saka son zuciya sai ka ce sai dai ba namu bane kuma tun da dai ba ka iya shiru ba amma ita maganar gaskiya ce amma wane ne ya faɗa sai ka ce ƙarya ne wane ne ya faɗa sai ka ce gaskiya ne innal haqqa la yu'rafu birrijal ba a gane gaskiya dan wane ne ya faɗi ta sai dan ita gaskiya ce wannan shi ya hallaka mafi yawancin mutane ko wane ne ya faɗa gaskiya ce in ba wane bane fa ƙarya ce sallar juma'a aka fara a nan GRA ta albani fa baya baya baya mantuwar magana matsalar kenan wajen shekara goma aka yi sallar juma'a a nan GRA sai aka zaka ci albani ya yi sallar juma'a ya buɗe masallaci a GRA sai wannan kungiya ya ce ba sallah sai ne ce kai shugaba ne ba da umarni sai ce to akwai sallah sai sarki ya tabbata ga Allah eh kaji fuka hawan zamani kenan yanzu da haka ake fikihu kawai ana gane magana ne in wani ne ta ba ta in wani ne to akwai amma kaga wannan irin son zuciya shi ya gurguza musulmi aka karya su a kasar andalus suka samu kansu a halin da suka samu kansu yau musulunci ya narke musulmi sun narke a cikin kafirci da kafirai babu alamar musulmi da musulunci a kasar andalus amma sai da kasar andalus suka karbi addinin musulunci suka haɓaka shi fiye da makka da madina wallahi sai da suka shekara ɗari bakwai amma daga ran da suka fara suka son zuciya sai allah ya karya kashin bayansu saboda haka ittaqullaha kun ji wasiyar Allah kenan duk abin da kake ciki ka saka tsoron Allah yanzu duk abin da yake wahalar da mu kenan a Najeriya lokacin mulkin wane wane na jin haushin wane don haka sai a hukunta wane ga wani mai laifi irin shi ko fiye da shi ba za a hukunta shi ba kaga son zuciya ce don haka shi ma wannan sai Allah ya karya shi sai ya kawo wani ya wulakanta shi haka ake ko ba haka ake ba haka ake yi idan muna son wannan kasar ta mu ta gyaru sai mun cire son zuciya sai mun saka tsoron Allah idan muna son wannan al'ummar tamu ta gyaru sai mun cire son zuciya sai mun saka tsoron Allah wannan ita ce wasiyar da Allah madaukakin sarki yake to amma wasiya ce in ka ga dama za ka iya karɓe ka zauna lafiya in ka ga dama za ka iya kangarewa ka kafirce ka yi ƙenene amma kuma jikinka zai faɗa maka tun daga nan sannan za ku haɗu da Allah na haka sai wannan wasiya kuka ki jin tsoron shi fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi kafircin ku ba zai rage komai ga Allah ba domin da ya gaya muku cewa halittun sama da ƙasa din din nashi ne don haka ko kadai kun yi tawaye sai ne da za ku ki jin tsoron Allah gaba ɗaya ku daina sallah ku ce a haɗa kai gobe kada wanda ya sallah asuba duniya gaba ɗaya ayi wa Allah tawaye ba kun zama protestant ba to akwai wasu mala'ikun sun yi wa Allah tun kafin ku ku wannan tawayen kuma wasu za su ci gaba da wa Allah har bayan wannan tawayen har kiyama ta tashi ashe in ka kafirce wa Allah kafircin gawa zai koma kanka zai koma Allah ya kiyaye saboda haka Allah ya ce wa kana Allahu ghaniyan Allah wadatacce ne hamidan kuma Allah madaukakin sarki mai yabawa ne ga duk wanda ya karbi wasiyar shi jama'a ayar farko kenan aya ta biyu al-imam tirmidhi ne ya rawaito wani asari daga sahabi abdullahi dan mas'udin da isnadi kyakkyawa yace wanda duke son ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda manzon Allah ya buga wa Robert Stam ya yadda da ita to ya karanta wannan aya ta 151 a cikin suratul an'am wasiyar manzon Allah wanda manzon Allah ya rasu akanta ya sa mata hannu ya buga stamp din shi akai gata قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم Allah yace ka ce ku taho in karanta muku abubuwan da ubangijinku ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'a kar ku haɗa Allah da komai haramun ta farko kenan wadda ta fi ƙarfin kowace haramun a duniya ita ce shirka jama'a wa bil walidaini ihsana sannan kuma Allah ya hana ku ku saba wa iyaye dan haka ya umarce ku da ku kyautata wa iyayen wala taqtulu auladakum min imlaqin kada tsoron talauci ya sa ku kashe 'ya'yanku nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke azurta ku tare da su 'ya'yan naku ma'ana arzikin da ke shigowa gidanka naka daban na ɗanka daban kuma duk sadda daga cikin arzikin da Allah ya azurta ka ka daure ka baiwa ɗanka ya ci sai wasu mala'iku sun sauka guda biyu gari na wayewa suna cewa ya Allah kamar yadda ya ciyar Allah ka mayar mai da abin da ya ciyar kuma ka ƙara mai idan ku tsoron talauci ya sa gashi ka ƙi ka ciyar sai mala'iku sai su sauka suna cewa ya Allah ka tamfatsa mai asara sai ka sai kati na dubu uku ka sa sai a ce network ya rikice MTN ta kwashe ya zama kwabo uku ba inda za ka kai kara duniya da lahira in ka Allah ya sawa kaiwa eh ba haka ba ne mala'iku ne za su yi maka baki Allah ka tambaɗa mishi asara ina fata an gane Allah ya kiyaye ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفاشا تسرري da taɓoye kar ku sake ku ainihin kusance ta alfasha zina luwaɗi fashi da makami duk waɗannan dangogin alfasha ne kuma kowane ɗaya daga cikin waɗannan da ne misali akwai yadda ake yin shi a koye akwai yadda ake yin shi a bayyane Allah maɗaukakin sarki ya ce na sarari da na koye kar ku kusanta sai ya ce wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq duk ran da Allah ya ce haramun ne a kashe wani rai ne Allah ya ce haramun duk wani rai da kake gani to haramun ne ka kashe shi sai in ya cancanta ka kashe shi mecece cancantar da za ta sa ka kashe shi shine in ya kashe maka wani to shari'a ta baka iko akan ka ɗauki fansa ɗaukar fansan nan shari'a ce take gudanarwa ba kai ne zaka ce to tun da ya kashe min wani ni ma bari in je kashe mishi ba shi yasa ɗan adam yana buƙatar shari'ar musulunci ta aiki a garin shi yadda yadda yake buƙatar ruwan damuna ya sauka shukar shi ta fito ina fatar an gane ina ma'anar wannan maganar idan ba a yi ruwan damuna ba ana fari ko to idan babu shari'a ɗan adam yana cikin fari kenan ya shiga bala'i don haka ana cikin fari yanzu a Najeriya Allah ya kiyaye sai ce zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qiluna wannan ita ce wasiyar da Allah ya muku don ku zama masu hankali sai ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan dukiyar maraya kar ku kusance ta sai da kyakkyawar manufa kai kasuwanci don ka haɓaka dukiyar ka tsare mishi wannan dukiya don kar ta lalace kyakkyawar manufa ce kadai za ta sa ka kusanci dukiyar maraya hatta ya buluga ashiddahu har sai ya kai lokacin da yake da hankali wa awful kaila ya ku masu awo walmizana da masu ainihin gwajin nauyi ku ainihin rinka cika abin awonku da abin nauyinku bilkisti cikin adalci idan aka ce inci talatin da shida shine yadi in ka sa inci talatin da biyar da rabi ka yi zalunci nama in aka ce kilo kaza shine kaza in ka je kai mai famfo ya sha ruwa ya ƙoshi aka aza shi ya nauyi ka yi zalunci ka zo awo ka zurmuka yatsunka ka rage ko da kwayar masara ko kwayar shinkafa ɗaya ka yi zalunci ma'aikacin gwamnati a takardar da aka ɗauke ka aiki daga karfe hudu aka ce za ka karfe takwas aka ce taimaka a ofis sai karfe hudu sai zama a ɗabi'ar lokal government ɗin ba wanda yake zuwa tun daga ciyaman har kowa sai lokacin karɓar albashi kai ma sai ka ce tun da haka ne yaya za a yi zamani na annabi shaho kowa ya zo ya ɗibi raban shi ƙarya kake cikin annaba babu shaho sai ka tuba ko kuma ka ce wai ai in mutum ya shiga garin birai ba shi da wutsiya ko tsintsiya sai ya ɗauko ya sa ina ne garin birai jahannama don haka duk masu yin aiki ɗin nan suna zuwa ofis karfe takwas da minti ɗaya to suna saka kansu cikin bala'i ka taso karfe hudu saura minti ɗaya matsala ce in ba za ka yi aikin ba sai ka rubuta takarda sai ka ce ba za ka iya ba amma in har za ka yi to ka je ka yi tabbaci a wurin karfe takwas sai maka wurin kana zuwa ka zauna ofishin da aka aje ka ka yi wata goma ba a kawo maka takarda a ofis din ka sa hannu ba amma sai karfe hudu za ka taso to ba dama ta samu gare ka ban ba dan baka da manufa ba sai kai ta hadda qur'ani ba ba haka bane sai kai ta hadda qur'ani kuma ana biyan ka albashi kuma abin da ka ci halal da lokaci ne aka ce daga karfe takwas zuwa karfe hudu ta lauyoyi in court haka aka sa a cikin bracket to dole wannan takwas ya maka a office kuma sai hudu za ka tashi sai inda larura in ba haka ba ka shiga cikin tauye ma'auni da magwaji la nukallifu nafsan illa wus'aha sai Allah ya ce amma ba mu azawa rai sai abin da zai iya ma'ana wajen kula da ma'auni da magwaji da lokacin nan sai kuskure ya faru ka tayo sai motar ka ce ta jakin a hanya ka tayo sai motar ka ce faci ka tayo sai ran ana ruwa ko kuma wata larura ko kuma ka zo zuba awa sai wata ta koma babu yadda ka iya to wannan abu ne wanda ya gagare ka da ba ka iya ba to Allah ba zai kama ka akai ba amma ka ce to haka system din yake system jahannami dan haka kai ma za ka tafi tare da shi Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya ce wa idza qultu idan za ku yi magana ya ku musulmi fa'adilu ku rinka yin adalci walau kana za qurba ko da magana ta shafi wanda yake makusancin ku ne eh mutumin farko da ya fara sata a musulunci ba quraishi ne wata ba quraishiya ce ta fara yin sata abin ne wa quraishawa nauyi suka ce yanzu mu daraja ta gama kaiwa gare mu annabi cikin mu yake qur'ani da harshen mu ya sauka kuma a ce mu muka fara yin sata aka ce kai dattawan ƙuraishawa ina sanatoci ina yan house of reps ku zo a yi taro a tura usama ya je ya samu manzon allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan abin kunya ne zai riski ƙuraishawa don haka su gaskiya suna son a yi rufa-rufa manzon allah yana son usama yana ƙaunar shi ya tafi ya fuskance shi cikin farin ciki manzon allah ya fuskance shi amma Usama yana kawo wannan matsalar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hankalin manzon Allah ya tashi manzon Allah ya ce yanzu kai Usama kai zaka wuce gaba akan a canza wata doka daga cikin dokokin Allah a bi tafarki irin tafarkin Yahudawa yace to saurara ka ji wallahi ko Fatima yar Muhammadu manzon Allah bai ce Fatima ba dan ka fahimci wata Fatima daban bai ce fatima yata da sai ce fatima yar muhammad ya fito da abin karara ya ce wallahi ko ita ta fata sai na yanke hannunta wannan ita ce shugabar ƙurayshawa gaba ɗaya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata da ƙurayshiya za ta bi bayan ta ta yi ikama to ko ita ce ta fata annabi ya ce zai yanke hannunta ashe abin ba demokuraɗiyya ba ne abin menene addini ne yanzu jama'a annabi yana tarbiyyar sahabbai dangane da tsoron Allah ko baya tarbiyyar su to za ku yi mamaki in sun zama yadda muka faɗi ɗazu ba za ku yi mamaki ba to amma ka kaddara cewa bahaushe ce babban da bai da tarbiyya kullum bai gudun abin kunya idan ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai saka son zuciya fa min babu aula sahabbai za su fi kowa son zuciya amma da ya zan annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da son zuciya ko miskala zarratin sai sahabban shi suka wayi gari suna da tsarkin zuciya kamar yadda sahabi abdullahi dan mas'udin yake cewa Allah madaukakin sarki daga cikin halittun duniya gaba ɗaya sai ya zaɓi ƙurayshawa sai ya aiko da manzo cikin su daga cikin ƙurayshawa sai ya dubi zuciyar Muhammadu dan Abdullahi ta fita kowa tsarki sai ya aiko shi daga cikin halittu kuma kakaf sai Allah ya dubi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa su suka zama su ne fiyayyen halitta zaɓaɓɓu bayan manzon Allah suka zama su ne abokan shi ainihin hudda shi wannan me yake nuna maka zaɓaɓɓe malamin zaɓaɓɓu zaɓaɓɓu almajiran zaɓaɓɓe don haka babu yadda za a yi son zuciya ya keta cikin zuciyar shi malamin ko kuma ya keta zuciyar waɗannan ɗaliban in ba haka ba jama'a irin wautar da khawarijawa suka yi wa sayyidina ali ai da ya rusa addinin musulunci khawarijawa wasu mutane ne fitinannu duk abin da ya faru sai su ce ka zama kafiri ka yarda ka zama arni fada matsala na rikicewa tsakanin muawiya da aliyu sai suka ce aliyu da shi da magoya bayan shi sun yi ridda sun zama kafirai muawiya da shi da magoya bayan shi sun yi ridda sun zama kafirai sai aka zo aka kawo tsegumi gurin sayyidina ali sun kafirta ka dan haka kai ma ka fitar da fatawa cewa kafirai ne sai ce la min al-kufri farru tsoron kafirci yasa suka guje mu don haka ba za mu bi su da kalmar kafirci ba yanzu ka duba yadda musulmi ke kafirta junansu wai idan wane ya kafirta ka sai kai ka ce ni na tabbatar ni ba kafiri ba ne ni na tabbatar to kuma annabi ya ce in ka kafirta wanda ba musulmi ba to za ta yi kwana don haka na tabbatar ta yi kwana ta koma kan shi shi ya zama kafiri dan Allah ka ji wannan kulun kulu kita da ake wa kafirci kawai kwana ake da kalmar kawai ke randa bawul ta koma da ya kafirta kai ce kai kafiri ne sai ka duba ka ga abubuwan da ya faɗi na kafirci sun tabbata a kanka sai ka ce ka tuba ka musulunta shi kenan in ma ya yi maka tsiwa ne in ma ya maka ganganci ne in ma wauta ce in ma kuskure ne kai ka ci moriyar alherin da ke ciki idan kuma ba haka bane fa sai kai koyi da ula'ika hum khairul bariyati su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali da aka same shi da wannan fatawar madadin ya ce gaskiya ne ku je ku ce nema na kafirta su sai ce a bazan kafirta su ba ai kafircin suke tsoro shi yasa suka ɗi goyon bayana kafircin suke tsoro shi yasa suka ɗi goyon bayan muawiya ya ce za mu tura musu babban malami masanin alkur'ani ya je ya zauna ya wayan musu da kai akan abubuwan da suka rikita su aka tura abdullahi dan abbas ya zauna da sai tattauna nan da nan da yawancin su suka gane sai suka shiryu yanzu fitinar da ake fama da ita kenan a duniya fitinar khawarijanci mutum ne ya yi karatu ɗan tut amma sai imani da yawa da ya ɗibo wa kanshi ba sai shige shi ba don haka duk abin da ya auna sai ce kaza kafirci ne kaza wuta ne kaza kafirci ne kaza wuta ne kafin minti biyar ya gama kafirta kowa a duniya bai halatta a wani magana ba bai halatta a wurance ba bai halatta a kaza ba bai halatta a kaza bai halatta a kaza ba da haka sai ka je ka same shi a ɗakin shi ma yana neman kafirta katifa shi ya koma gefe guda malle da bango da yana ganin duk duniya fa ba sauran musulmi sai shi to kada ya taba katifan ma ya zama kafiri to shi ne tsabar imani da ya dura wa kan shi amma babu ilimi karamin sani kukuni ne Allah ya kiyaye to jama'a kun ji dan haka Allah madaukakin sarki ce ku yi adalci wanda za ku yi adalcin nan koda na kusa ne in na kusa da kai yayi ka ce yayi laifi in na nesa ya faɗi abin da yake gaskiya ne kace gaskiya ce sai Allah ya ce wa bi ahdillahi aufu sannan ku cika alƙawarin da kuka ɗauka ga Allah zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkaruna wannan ita ce wasiyar da Allah madaukakin sarki yake muku dan ku tsaya ku yi tunani wannan ita ce ƙarshen wannan wasiya a ainihin sha'a aya ta 152 a cikin suratul an'am jama'ar musulmi wannan shine matakin farko na wannan wa'azi kun ji wasiyar Allah ko ita ce ne a ji tsoron Allah kar a yi shirka kar a kusanci laifi na sarari da na ɓoye kar a yi kisan kai kar a yi kaza kar a yi kaza kar a yi kaza yau dan Allah ko wannan aka tsaya aka yi addu'a aka tashi an yi wa'azi to amma ina akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za a karanta su domin zuciya ta tsarki Allah ya ji kan babban malami alƙalin shari'ar musulunci Abubakar Mahmudu Gumi yace karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi Allahu akbar ashe duk sanda kaga musulmi sun rikice to ko dai suna karanta hadisin ba sa aiki da shi suna tabarrukan kenan ko kuma ba sa karantawa dan me su aiki da shi to don haka sai an karanto daga cikin hadisan manzon Allah mu ji menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi da zan karanta kowane malami ya san shi ya haddace shi in islamiyya kuma suna nan suna ta gwagwagwa da wannan hadisi wannan hadisi shine hadisi na ashirin da takwas daga cikin jerin jiya hadisan arba'un hadis hadisin irbabi dan sariya Allah ya yarda da shi malam nawawi ya ce an abi najihin al-irbab ibn sariya radiyallahu anhu qala وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا كذا حديث datti da cikin sahabbai mai suna abu najihin alkunyashi sunan shi al-irbadu dan sariya Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana wa'azi a cikin wata riwaya ta wannan hadisi wannan sahabi yace wannan wa'azi annabi yayi shi ne bayan sallah asuba jama'a yana daga cikin sunna yi wa musulmi wa'azi lokaci zuwa lokaci bayan sallar asuba ba dan kuma ba saboda sun tashi daga bacci kwakwalwarsu ta yi tas zuciyarsu tana nan tangaran duk saƙon da ya shiga to zai je ya zauna saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana kula da irin wannan lokacin kamar yadda nawasi dan sam'an a cikin riwayar da al-imam muslim ya yi da isnadi sahihi yace wata rana an yi sallah asuba annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe ya wa'azantar da mu game da almasihu dajjal ya haɓaka al'amarin almasihu dajjal a wani wurin kuma ya kaskanta a wani wurin ya tura al'amarin nesa a wani wurin kuma ya kusanto da al'amarin ya ce har sai da muka tsammaci cewa dajjal yana bayan bishiyoyin da ke kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tashi sallah asuba annabi ya wannan wa'azi aka yi da wa'azi sahabbai suka tafi da maraice sai suka dawo a hargitse kowa yana cikin damuwa annabi ya gansu duk sun hargitse ya ce me yasa naga kun hargitse suka ce me yasa ba za mu shiga cikin damuwa ba ka yi wa'azi yau da safe ka tsoratar game da almasihu dajjal ka nuna al'amarin kusa ne wani lokaci ka nuna nesa ne har muna fahimtar cewa kamar ma dajjal din yana kusa da bishiyoyin dabinan da ke masallacinka manzo Allah ya ce wallahi daga fitintunin ƙarshen zamani in ba masihu dajjal ba ba abin da nake ji muku tsoro amma in dajjal ya zo ina da rai to ne zan muku gwagwarmaya game da shi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana daga cikin siffofi na shugaba na gari idan bala'i ya faɗo wa al'umma shugaba yana nan to shi ya kamata ya je tarki wannan bala'i amma ba ya tsaya a ɗaki yana neman menene rahoto yaya a buga mishi waya a ce kaza a ce ka a'a annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ji kara da tsakar dare ya tashi ya ɗauki doki tsirara babu sirdi babu linzami ya sheka da gudu inda ya ji karan nan sai da ya je maganin abin manya-manyan sahabbai irin su abu ayyub al-ansari sun fito da gudu za su yi wajen ƙara sai manzo Allah ya ce ku koma an yi muku maganin shi kowa zai kwanta ciyaman kaji kansila kaji gwamna kaji kai ma sarki kaji shugaba kai ma kaji kai da ka gama makaranta kwanan nan kana so 2007 an tsaye da kai kai ne ciyaman ko kuma kai ne sakatare ko wane ne kaji daga cikin aikin da yake a kanka bala'i yana tunkarewa kai ake so a fara gani a wurin amma ba sai bala'i ya ci ya cinye sannan ka zo da kamera kana ɗauka an rabawa na burodi an baiwa na man gyaɗa kana nuna kana cewa kayan talaka aiki wannan yaudara ce ina fatar an gane saboda haka yana daga cikin sunnar wa'azi jama'a yi wa musulmi wa'azi lokaci zuwa lokaci da safe na ce lokaci zuwa lokaci ne saboda ba kullum annabi yake ba amma yana cikin sunnar shi kullum aka yi sallah asuba sai jiyo ya fuskance su ya ce cikin akwai wanda ya mafarki idan akwai wanda ya sai fassara mai wata rana sai suka ce ba wanda ya mafarki yau annabi ya ba su labarin nashi mafarkin amma wa'azi kaka ce kullum za ka yi musu wanda ya saba ma sunna sai kai wani lokaci wani lokaci sai ka daga kafa sai kai wani lokaci sai ka daga kafa sai zan kana da ban iska sai abdullahi dan mas'udin ya ce ai mu ne muku ne kamar yadda manzon Allah yake mana duk yadda suka ce algafa ta mala wa'azinka yana da daɗi ina ma dai ka rinka mana wa'azi kullum sai ka ce a'a ai za mu rinka muku ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake haka Abdullahi dan Mas'udin sahabbai suka zo jama'a suka ce mishi algafata malam muna jin daɗin wa'azinka ina ma da a ce wa'azin ya zama kullum za ka rinka yi sai ya ce kai co ba zai yi ai wa'azin kullum ba saboda in muka yi wa'azin kullum mun saba yadda manzon Allah yake mana manzon Allah ma ya nema wannan wa'azin ne lokaci zuwa lokaci dan kai ya gundurar da mu don haka kaji ina fatar mun gane to jama'a kun ji annabi ya wa'azi wa'azi wanda ya kai matuƙa kamar yadda Allah yake siffanta shi a cikin alkur'ani har sai da hawaye ya fita a cikin idanuwan sahabbai sai da zukatansu suka raurawa zuciya ta tsinke gaba ya faɗi suka firgita sai suka ce ya manzon Allah wannan wa'azi kamar na mai ban kwana ka ji maganar da nake faɗi ashe yana daga alamar mutumin da ke ban kwana zai rabu da mutane akwai kalmomi da zai gaya musu to sai suka ce idan har wa'azin nan na ban kwana ne fa ausina kai mana wasiya kai mana wasiya qala sai annabi yace usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasiya da tsoron Allah mai buwaya da daukaka was-sam'i wa ta'a sannan ku ji maganar shugabanninku wa ta'a ku bi maganar da suka faɗa muku wa in ta'ammara alaikum abdun ko da bawa ne bakin fata aka nada muku ya zama shugaban ku ga ku jajaye ka zo cikin hausawa yanzu in za ka yi musu wannan wa'azin ka ce bawa bakin fata mai yawa ba za su fahimta ba domin ta yi su ma bayin ne to ya za a yi kenan sai ka ɗauko wata kaskantacciyar kabila a idansu tare da cewa a wurin Allah babu wata kaskantacciyar kabila amma waye bahaushe ya rena sai ka ce ko da kabila kaza aka nada muku to ku ji kuma ku bi jama'a al'ummar musulmi ba za su taɓa cin nasara ba sai a ƙarƙashin shugabanci amma ba shugabancin ƙungiya ba ba na ɗariƙa ba ba na mazhaba ba ba na siyasa ba shugabanci na musulunci ku fahimci wannan don ana maganar ba'a da shugaba to wannan yi wa shugaban ƙungiyar shi da'a yaƙin da'a ga shugaban ƙungiyar wane musulmi za su samu kansu yadda suke so bari na ko muku misali a ƙasar indiya lokacin da aka kira a salatun zaɓe a lokacin sarauniya ko mai mulki indira gandhi kamar yadda yanzu an kira a salatun zaɓe a najeriya ko ba 2007 ne za a yi zaɓe ba to yanzu muna 2006 yanzu duk 'yan takara ba sun fara rike carbi suna zuwa wurin malam musa suna gaisuwa ba eh za a riko carbi da rawani akarmakallawa akarmakallawa a in ana wa'azi da mu ake yi da mu ake yi haka suke yi haka suke yi su kuma su malam Musa bayan Allah ne ba inda suke zuwa suna na a masallaci daga masallaci sai wurin gasa karatun Qur'ani dan haka kowanne shedani sai na doro ne kamar bindin bosuru ya to ya zo gaishe su saboda mai zabe yayi duk matan nan da ke zuwa karatu a ce su tsaya a bayan shi in aka zabe shi fa sai dai malam Musa tsautsayi ya kai shi ga talbijin sannan ya gan shi ba abin da ya shafe shi da shi yo haka suka yi ta yi a 2003 ko ba haka bane haka ne don haka ba sauran yaudara jama'a kada wanda ya zo yaudare ku bana kar wani ya riko carbi yana zuwa ka ce kai carbi mu bid'a ne ma a wurin ma uzu billahi da kai dan haka ka buga ka taka kusa indiri gandi ba ma gujiya ce jama'a ba kirista ba ce ba ma gujiya ce arniya ce mutuniyar kasar indiya amma musulmin kasar indiya da suka samu kansu a halin larurar za su yi wannan siyasa sai suka ga indirgan da ta fi kusanci da su sai suka goyi bayanta amma a bisa sharuɗa da suka goyi bayanta a bisa sharuɗa da ta ci zaɓe sai ta manta da musulmi aka zo aka samu musulmi ƙauye guda aka kashe su shugaban musulmi yayi yayi yayi indirgan da ta saurare shi ma yana da koke-koke taƙi sai rabu da ita amma duk musulmin kasar indiya suna karkashin khalifa guda ɗaya ne a lokacin almajirin babban malami addilawi mai littafin hujjatullah kun ga anan ba shugaban kungiya wance bane shugaban musulmi ne na kasar gaba ɗaya to irin wannan shugabancin yana zuwa ne ta hanyar karantar da mutane zallar karantarwa irin karantarwa a boka gumi ka zauna kai ta karantar da mutane kowa yadda kai malamin shi ne duk mai ja har jan ya kure igiyar shi ta tsinke almajiran shi su watse su dawo wurinka tsabar karatu kake yi kawai har a wayi gari kai kadai ne malami sauran falala suke rabawa kawai to irin wannan ne shugabancin da ake magana amma wane ya kafa kungiya wane ya kafa kungiya wane ya kafa kungiya in suka zo sai su ɗibi miliyan biyar su ba kungiyar wani su ɗibin miliyan biyu su ba ƙungiyar wani sai su haɗa ku faɗa don wani ya fi da wani da miliyan uku sai ku yi ta faɗa ƙarshen ta sai ku watsa ƙuri'a ku in suka ga kuna da mutunci ku malaman in kuka ce eh eh in kuka ce a a a sai su bi su lalata ku kowa a sai mishi mota a mishi fenti a gida sai zama talakawan ba su sauraron ku sai a tarwatsa ƙuri'ar su amma wannan bawan Allah shine khalifan musulmi a lokacin a ƙasar India an wulakanta su an kashe su su suka zaɓe ta sai ja baki ya shiru ta zo wurin shi kamfen za a yi ta zarce ta gama kamfen ɗin ta ce ta gama kamfen ce Allah ba da sa'a bai ce mata komai ba sai da sha biyun dare ta ana jajibarin saka ƙuri'a sha biyun dare sai fito gidan rediyo ya ce a matsayina na khalifan musulmi na ƙasar indiya kada wani musulmi gobe ya fita saka ƙuri'a sai da safe haka yanzu zaka ga 'yan mata suna kawo maka kuka ga samari sun samu manya-manyan mutane suna so su aure su su 'yan matan suna son aure amma su kuma zina suke so su yi da su a mukabilin za su iya ba su ko menene ne abin da za su ba su ɗin nan ya keta hankalin sadaki amma ba zai ba ta sadakin naira dubu hamsin ba amma zai iya ɗaukar miliyan biyar ya ba ta ya zina da ita ita kuma wannan ya ta samu tarbiyya ta yadda rannan da rayuwa ta kwale mata ta rasa yadda za ta sai ta zo ta ce yau ta ba da kai bori ya hau ta yarda ya zina da ita suka shirya ya kawo dinare dubu ɗari ya bata ta dinari dubu ɗari ina su irin malikiya fuka hawa masu yanke hannu da masu sadakin auren malikiya nawa ne rubu dinar bana dubu biyu da nawa to duk dubu biyu da kaza nan ka buga ta so hudu sannan ka buga ta so ɗari ka buga dubu takwas da ɗari hudu da arba'in so ɗari ɗan makaranta ina masu arithmetic a buga lissafi ka sa kakuleta ai da ka miliyan nawa zai bayar abin da ya ɗauka ya bata kenan akan ya zina da ita ina fatar an gane ba yadda ta iya sai ta yadda aka je an kai ta guest house ne an kai ta hotel ne an kai ta ina ne ina aka kai ta ina aka kai ta sai da ta tuɗe ya tuɗe abin da ya rage ya ɗauki azzakarin shi ya saka cikin farjinta sai ta dubi tsabar idan shi ta ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala tafaddal khatama illa bi haqqihi wannan farji Allah ya rufe shi kar ka sake ka buɗe shi sai da haƙƙin shi me haƙƙin shi shine sadaki idan sadaki dubu goma zai halatta farji in ka bada miliyan ɗari har yanzu farjin bai halatta ba sarki ya tabbata da ga Allah jama'a kun ji kun ji daraja aure naira dubu goma ta halatta maka farjin san ka ceciyar ya ka sadu da ita ka samu lada ka shiga aljanna amma ka bata miliyan ɗari kai zina da ita ku tafi wuta da kai da ita kaga ashe abin ba ba business bane inda business ne sai a ce ai dubu ɗarin tafiri ba ai miliyan ɗari ɗin tafiri ba ina fata an gane yanzu wannan wasiya ce ta mishi kamar yadda Allah yake cewa gashi yayi musu ko me ce ce wasiyar da ya musu su ji tsoron Allah ahlul kitabi dan haka sai ta lazinci wannan wasiya sai ta ce mishi ittaqillaha shi kuma da Allah maɗaukakin sarki ya sa ahalul kitabi ne ba ahalul kirta-kirta ba sai ya ɗaga ta yana makyarkyata ice kuɗin da ya bata ma ya yafe mata zinar kuma ya ji tsoron Allah ba zai ba wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa yanzu dan Allah akwai wani hali da ɗa namiji yake shiga cikin fitina irin wannan halin sanɓalaliyar budurwa wadda ka jarabtu kai zina da ita tsawon shekaru ta yadda yau ta sallama ka sallama ka biya ta karfa ta tuɗe ka tuɗe a irin wannan halin fa jama'a ido rufewa yake imani ne a lokacin kawai yake buɗe shi kunga da ta ce mishi ittaqillaha ka ji tsoron Allah nan da nan sai ya ji gaba ɗaya sha'awar ta kau daga jikin shi sai ya hau makyarkata kuɗin ma yace ya yafe mata wannan ya ji tsoron Allah ko bai ji ba dan uwa musulmi kaga yadda aka yi maka wasiya yadda aka yi musu wasiyar nan wannan bawan Allah ya ji haka Allah yake cewa kai ma yi maka wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wasiyar da ɗaya ce yanzu idan ka rantse ka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai kai kaza sai zan kazan nan sakon Allah ne sai wani ya ce maka wani ka ji tsoron Allah za ka iya dawowa ka ce to ka janye rantso ka za ka yi kafara ka ji tsoron Allah ko ko za ka iya cewa ai wallahi na riga na rantse ba komawa wasiyar ita ce ittaqillah wannan bawan Allah jama'a ya yi jarumta ta imani ko bai yi ba yayi kuma ya yi jarumta ta ɗabi'a dan ba duka mutum ne zai kwana uku yana azumi ba yanzu sai ya ɗaga bankareriyar kaza zai sa a baki a ce saurara ya saurari me kake cewa saurara fa aka ce to balle jarabar da ke fitina ɗa namiji mazinaci in ya so zina ta fi mai azumin kwana biyar amma kaga da aka ce ji tsoron Allah sai ji tsoron Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau da ji tsoron Allah ya ɗaga ta ya bar mata dukiyar ya tashi ya tafi ta tashi ta tafi yau da ya samu kanshi a wannan halin sai ya tuna ga hadisin abdullahi dan abbas wasiyar da annabi wa abdullahi dan abbas ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka ka nemi kasar guda biyu da ne sharhin wannan kasar sunan shi wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa abdullahi dan abbas na yi cikakken sharhin wannan kasar a nan har na ɗauko daga cikin tarihin al'imamu tabari ko al'imamu tabarani al'imamu tabarani ya kai shekara ɗari da talatin a duniya dattijo shekara ɗari da talatin jama'a saurayi ne ina dattijo amma da ya ja da baya ya tsalle na da kafa wandon shi sai ya haura wani katon rami sai ne ce mishi ala gafar ta mala wannan irin tsalle bai dace da kai ba saboda kaman yanta in ka faɗi fa yace kai yaro sai bankar hannayen sha kai ce dubi waɗannan gaɓoɓin mun kiyaye su shine Allah ya kiyaye mana su da muka tsufa muna samari mun kiyaye su ba mun ciwa da su ba shi yasa da muka girma sai Allah ya kiyaye su don haka shekaran mu 130 amma jin mu muke kamar 25 احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك in ka kiyaye Allah za ka same shi a gaba yanzu wani yana nan ɗan shekara talatin da biyar ne ya zama kamar raɓaɓɓen dankali kamar raɓaɓɓen dankali dankali ya ji wuta ya yi lugub cikin shi ya lalace me yasa yau ya sha ƙwaya nan ya yi luwaɗi can ya yi zina can haram ya ci can can ya buga kwallo nan ya yi wasan kaza shikenan duk jikin ya rube kafin shekara talatin ya lalace ina fatar mun gane mutum na uku sai shi kuma ya ce ya Allah ni kwa ƴan kwadago na ɗauka na biya su gaba ɗaya sai mutum guda bai tsaya ya karɓi haƙƙin shi ba sai bayan shekaru da yau ta buga shi sai zai ce mai gida a bani haƙƙin ai da na taɓa maka aiki shekarun baya yace ni kuma wannan dukiya ta shi ta kwadago na tsaya na ainihin haɓaka ta an na tara shanu da raƙuma da awaki da tumaki da bayi da ya zo na ce mai bawan Allah duk abin da kake gani nan naka ne kwashe har ya ji tsoro ya ce mai gida karka min izgilanci ni da nake da shinkafa tiya ɗaya da rabi za ka ce in kwashe wannan dukiya ya ce wallahi ba izgilanci ba ne haƙƙinka ne amana na kula da ita ya ce ya kora gaba ɗaya ya tafi yanzu wannan ya kula da amana ko bai kula da amana ba ya kula da ita cikin hadisin da al-imamu ibn majah ya rawaito da isnadi kyakkyawa daga sahabi abi hurairah Allah ya tsara miki yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'tul ujura a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu dan kwadago a bashi haƙƙin shi ku bashi haƙƙin shi kafin zufar jikin shi ta bushe ka sa mutum ya nemi gaba dago kuɗin shi na aljihu yana cewa mai gida na gama aiki yayi eh sai ka ce to ga haƙƙinka to amma an tsaya a bashi haƙƙin nashi ya tafi muka ne sai ka ce to ai shi kenan shi wa kai shi a wannan bawan Allah sai ya tsaya ya rinka riri ta wannan dukiya har ta zama abin da ta zama ya kula da amana ko bai kula da ita ba sai ce ya Allah wannan amana da na kula da ita na yi saboda kai ne ka buɗe mana halin da muke ciki sai buɗe musu sai Allah ya buɗe musu gaba ɗaya dalilin da yasa na kawo wannan hadisi shahararre ne jimlar tsakiya ta wannan hadisi akan labarin waccan da budurwaccan sharɗeɗiya ta ce mishi me ittaqillaha ka ji tsoron Allah wannan ita ce wasiyatul awwalina wal akhirin wasiyar da Allah ya wa na farko ita ce wasiyar da Allah ya wa na ƙarshe daga cikin abubuwan da ke barazana dangane da wannan wasiya shine son zuciya son zuciya ne maka barazana akan wannan idan ba ka yaƙi da son zuciya ba wanda bala'i ne har annabawa Allah ya kwaɗe su ya ce su yi a hankali dangane da son zuciya ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wala tushtat wala tattabi al hawa fayudillaka an sabilillah Allah ya ja kunnen annabi Dawuda ya mai nasiha ya mai wasiya yace ya kai Dawud mun sanya ka kai ne wakilin Allah a bayan ƙasa kai za ka rinka zartar da dokokin Allah akan mutane a duniya don haka karka kauce karka zalunci ka tsaya ma gaskiya karka bi son zuciya sai son zuciya ya raba ka da hanyar Allah kaga son zuciya sharri ne tunda har annabawa Allah na jiye musu tsoron kar su fada ciki ashe da malam wane da imamu wane da shekwa ne da sayyidi ne da sa'ida wance babu wanda ya kubuta sai dai wanda Allah ya tsare shi ya Allah muna roƙonka don girman alkur'ani ka tsare mu daga son zuciya to son zuciya na barazana dangane da wannan to don haka sai aka samu sunnatun min awwalina daga cikin sahabbai da suka gabata malaman farko akwai tarin al'umma masu yawa waɗanda Allah ya tsare su daga son zuciya ɗauki sahihul bukhari kitabu fada'il sahaba babu fadli muawiya radiyallahu anhu babin da ke bayanin akan falala sayyidina muawiya Allah ya kara mishi yarda kowa ya san rikicin siyasa ya barke a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Ali ya kama tashi hanyar sayyidina muawiya ya kama tashi hanyar wasu sahabbai sun goyi bayan Ali wasu sahabbai sun goyi bayan muawiya daga cikin sahabban da suke tare da ainihin muawiya akwai su ainihin Amr ibn al-As daga cikin waɗanda suke tare da ainihin sayyidina aliyu akwai abdullahi dan abbas da irin su abu zarri akwai kuma sahabban da suka wayi gari suka isa baki game da rikicin gaba daya suka ce ba su goyon bayan sayyidina ali ko ba sa goyon bayan sayyidina muawiya suna roƙon allah ya sulhunta suka ce ba za su shiga cikin kabiyar ba gaba daya irin suwa irin su sahabi abdullahi dan umar allah ya ƙara mishi yarda da sa'adu ibnu abi waqqas da makamantansu ba su shiga cikin rikicin ba ba su goyi bayan kowa ba ba su sa baki ba in an kira sallah za su ce su yi sallah ana idar da sallah an ka tare su za ka yi musu kamfen su goyi bayan bangaren kungiyarka sai su ce don Allah ka yi musu uzuri ka yafe su ba za su samu sauraron ka ba sai su koma gidansu su gaba da ibada da harkokin iyalansu jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko wannan maganar za ta mana amfani a wata gaba da za mu zo don haka ku bi ni bashinta insha Allahu ta'ala a gaba kaɗan. abin da nake so in ce a yanzu shine rikicin nan ya barke rikici ne na siyasa sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda baya tare da muawiya muawiya baya tare da sayyidina ali rikici ne wanda ya kai ana kashe juna ana zubar da jinin juna amma ɗaya daga cikin su bai taɓa buɗe baki ya ce ɗaya kafiri ba ne ko ɗaya fasiki ne ko ɗaya ɓatacce ne ko ɗaya ɗan bid'a ne don duk rikicin na siyasa ne bai taba aƙida ba bai taba abin da ya shafi ibada ba rikici ne na siyasa ina ganin wane ya kamata ya zama shugaba wane yana ganin ba wane ba wane yana ganin dan me wane ya tawaye wane yana ganin yau dan me ba zai da rikicin duk na siyasa ne a wannan hali da waɗannan sahabbai suka samu kansu sai suka yi wa rikicin kyakkyawar fahimta sai ya tsaya a rikicin siyasar bai taba aƙida su ba balle ibada su balle wata harka ta su sai aka tafi aka tambayi sahabi abdullahi dan abbasin cewa ya abdullahi dan abbas a matsayinka na sahabi malamin fiqhu ka ji fa muawiya ya tashi yin sallar wuti da raka'a ɗaya yake jan yaya ya halatta muawiya fa raka'a ɗaya fa sai ce asaba sunna ya dace da sunna yace alam ta'lam annahu min ashabi rasulillah alam ta'lam annahu min fuqaha'il islam yace ya kai mai tambaya ya kai da ka kawo tsegumi baka san muawiya sahabi bai baka san malami ne daga cikin malaman fiqh ba to wannan aikin da ya raka a ɗaya ta wutirin ya dace da sunna sunna ta yarda dare kai ka tashi kai Allahu akbar ka karanta fatiha ka karanta qul wallahu kai ruku kai sujuda kai sallama ka bi gadonka kai kwanciyarka raka ɗaya gyal ba ko wutirin ba shafa'in afwan wutirin rak ka yi ta in kai haka ba kai laifi ba yanzu don Allah idan babu tsoron Allah Abdullah dan Abbas ba sai amfani da rikicin siyasa ya dawo ya ce kai ba mun gaya muku ba waɗannan mutane jahilai ne ai kun fara gani dai ba haka zai faɗi ba amma sai ce a abin da ya dace da sunna domin ita sunnar annabi tana nan gaskiya ce tun kan ai rikicin ko to dan menene dan kun yi faɗa da mutum kawai sai ka ce abin da yake ba daidai bane wanda kai ka san daidai ne jama'a kun gane wannan da kyau wannan san zuciya na iya rugurguza ka a irin wannan halin hadisi na biyu al'imamu abu dauda da tirmidhi sun roto kyakkyawan hadisi abdullahi dan zubair juma'a ta haɗu da idi yau sallah yau juma'a sai yayi sallar idi da safe sai bai fita yayi sallar juma'a ba bai fita yayi sallar azhar ba sai da la'asar sai sai ya fito yayi sallah wannan mas'ala ta faru a makka sai aka ɗauki tsegumi aka kai wa abdullahi ɗan abbas yana kufa aka ce ‘yan uwanku da ke makka idi ya dace da juma'a da suka yi sallar ju- idi da safe ba su fita sun yi sallar juma'a ba ba su rama azahar ba sai la'asar suka yi sai ce sun dace da sunna amma abdullahi ɗan abbasin da abdullahi ɗan zubair ba sa ga maciji kungiyoyi ne daban-daban wannan na kungiyar muawiya wannan na kungiyar sayyidina ali yanzu wannan tsoron Allah bai sa sun yi maganin son zuciya ba eh to ittaqillaha haisu ma kunta ka tsoraci Allah duk halin da ka samu kanka a ciki duk inda ka samu kanka duk inda ka samu kanka wallahi in ba haka ba rashin tsoron Allah son zuciya sai ya rugurguza ka a irin wannan halin to amma ba za a yi mamaki in sahabbai sun zama haka ba domin mai gidansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da su haka saboda hadisin da Abu Huraira ya ruwaito cikin Sahihul Bukhari Abu Huraira aka saka shi shine manajan kwamitin tara zakka ta fidda kai daga kamawar Ramadan kaga sabanin fiqhul malikiya iziya ta ce kwana biyu kafin sallah ko kwana ɗaya kafin sallah za a iya tara zakka fidda kai hadisin manzon Allah ya ce in aka yi azumin Ramadan yau zaka iya bada zakka fidda kanka don haka ba abin da ya kai fatawan malikiya ta tashi aiki Allah ya ji kanta hadisin manzo Allah shi za a dauka don haka yau mutum ya yi azumi to zai iya yin fidda kan shi in ya ga dama ba lalle ba ce yau amma dai yana da yancin ya ga hadisi sahihi cikin Bukhari da Muslim Abu Huraira yana tara zakar fidda kai wannan sai ya zo zai ya karɓo zai zo ya zuba sai ya ga taragu kuma ya ga babu wanda yake da mabuɗin ɗaki sai shi mamaki ya kama abu hurera amma sai ya shiru da ya sake zuwa ya tattare ya zo zai zuba sai ya sake ganin ta ragu ya ce yau kam sai na kama ɓarawuna sai ya samu wani malako ya ɓoye can sai ga giwa ta tunkaro tana tahowa kusa da kofa sai ta rikida sai ta zama mutum kawai sai ga mutumin ya ɓace can sai ga dattijo ya fito da kwando guda na abinci sai ya zo ya ci kwalashi ya ce na kama ka Allah yarda da sahabban annabi ka ji maza kenan ya san aljani ne fa amma ya ci kwalar shiya ya ahli sunna yo me zai saka ji tsoron aljani me aljani aljani ba aljani bane kai kuma ba mutum bane ya tabbatar kai ka ga abu ya rikida ya zama giwa ya rikida ya zama mutum ya bace ya fito da kwandon abinci ba sai ga kan magori za a ji labarin sa amma wallahi sahabbai jarumai ne abu hurera sai ya ci kwalar shi ram ya rike shi ya ce Allah ya kama ka kai kake mai sata dattijo ya ce yunwa talauci iyali sun mai yawa abin da ya kai kenan ka ji tausayi na abu hurera sai ya ji tausayin shi ya ga yau dama an an tara ta ina za a kai talakawa za a kai wa mayunwata masu iyalai to tun da ya fara ɗiba shi kenan Allah ya kiyaye gaba sai ce amma kaka kuma da gari ya waye har mala'ika jibril ya riga abu huraira wurin annabi an baiwa annabi labari abu huraira yana zuwa majalisi sai annabi ya ce yaya barawanka na jiya da ka kama mamaki ya kama abu huraira iye ya ce ya yi kukan yunwa da talauci da iyali na ji tausayin shi na sake shi annabi ya ce zai dawo sahabbai kuma inda muka shi manzo Allah ne tunda annabi ya ce zai dawo zai dawo don haka abu huraira sai ya sake makalwa ya jira babu tantama in ce to mai yiwa ne da a'a tunda annabi ya ce zai dawo zai dawo abu huraira ya je ya tsaya yana ji sai sake ganin giwon nan ta taho ta rikide ta zama mutum ta bace ta fito da sai sake kama shi suka sake haka rana ta uku kam sai ya ce yau kam abin da zai hana in kai ka wurin manzon Allah ban gan shi ba shaidani kuma baya so su hada ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karfa mun asiri abu huraira yake babu wani rufin asiri yace to saurara zan baka wata aya a cikin littafinku wadda wannan aya idan ka karanta ta da safe Allah zai tsare ka daga ni da iri na har gari ya waye in ka karanta ta da yamma Allah zai tsare ka tun daga yamma har gari ya wa har gari ya waye Abu Hurairah yace wace aya ce sai yace ayatul kursi bibi kalmar da ya faɗi ta nuna Abu Hurairah wannan shaytani ne kuma kafiri ne ya ce wata aya a cikin littafinku wato ba a littafinmu ba shi ba musulmi ba ne kenan sannan ya ce Allah zai tsare ka daga sharrin ni da iri na shaidani da yan wanshi shaidanu sai abu hurera ya sake shi madadin abu hurera ya je kafa zawiya yana ba da falalar ayatul kursi jama'a tarikatun hurairiya ko la wallahi salafu ba su fahimci haka ba sai ya je manzo Allah ya sa hannu ya yi sani in an karba an karba ba a karba ba aikin banza ne ina hajiya da take mafarki ta ji an ce ta sadakar waina da kosai hajiya kin yi bid'a kin yi shirka kin bauta wa aljanu aljanu zai ce a yi sadakar waina da kosai gobe zai ce a yi sadakar wuka ji zai ce a yi sadaka alkur'ani ku karanta littafin talbisu iblis malam abdurrahman ibn al-jauzi ya ce madarij ne shaidan in ya so batar da kai zai bi ka mataki mataki ne kowa da yadda yake batar da shi sai kawo misalin wani gwarzon alaramma fahaddacin qur'ani ne wa'azi akan tauhidi da aqida wata rana kawai sai aka gina gunki a kasar bagada da ta kasar iraq wannan malami ya taho da gatari yana fushi yana kumfan baki zai rusa shi sai kawai sai shaidani ya bayyana a surar mutum yace mishi ina za ka je ne kana fushi kana kumfar baki yace kana ganin mutane suna musulmi sun da suna bautar gunki zan je rusa gunkin ne sai ce ka kwantar da hankalinka da a ce za ka yi min wani arziki guda ɗaya sai mu yarjejeniya da kai kada ka rusa gunkin nan amma kullum gari yawa in ka ɗaga matashin kanka za ka ga dirhami biyu alarama ya ce eh haka ne ya ce eh to to zan gwada an gani shikenan sai alarama ya koma da gatari ya shafa kumfar baki ko yanzu abu ya zama business ya tashi daga ibada da ya kwanta gari ya waye yana ɗaga fulo sai ga dirhami biyu eh ashe mutumin nan da gaske yake eh to to Allah ya shirye da mutane kawai shikenan shikenan Allah ramma ne sai ta jawo ayoyi ya ayyuha allazina amanu la yadurrukum man dalla idza hatadaitum duk irin wadannan ayoyi zai jajjawo ya ciccike ya ku mu'mina duk wanda ya bata inda ku kun shiru to Allah ya kiyaye ba ruwanku irin su zai jawo kawai ta tawili madarij kowa da yadda shi yake biya batar da shi rana ta biyu sai ya daga matashin kai sai bai ga kotaro ba sai sabo gatarin shi ya taho cikin fushi sai wannan shaidani ya sake bayyana a surar mutum ya ce ina za ka alaran ma ya ce zan rusa gunkin nan ya ce kai co ya ce ba za ka iya ba ya ce wallahi zan rusa shi nan da nan sai aljani ya sarrafa ya shiga jikin shi sai ya maka shi da ƙasa ya rinka murza shi a ƙasa sai rinka magana ta bakin shi da mutane yana cewa ajiya ya fito ne saboda Allah don haka ban da iko akan shi sai dai ila sai dai dabara ne mai amma a yau ya fito ne ba saboda fushin Allah bane saboda fushin bai samu dirhami biyu bane jama'a kun gane yadda al'amari yake in ka tsaya ga Allah sai Allah ya taimake ka ko idan ka tsaya ga kwandala da pound sterling da kujerar hajji nan kuma fa sai Allah ya wargaza ka ku karanta littafin talbisu iblis na malam abdurrahman ibn jauzi kowa akwai idda shaitan ke bullewa yake batar da shi mutanen kasar mu sai su waye gari mutum ya yi mafarki an ce sadaka qur'ani sai ce yo ai ba mu yi aibi sadaka kuma qur'ani yace kai ƴaƴan nan ku je ku je qur'ani a zo ai sadaka kowa da idda shedan yake bi yake batar da shi bai halatta daga kayi mafarki an ce yi kaza kai sai ka tashi kai ba sai ka je ka tambayi malamai ƙwararru waɗanda suka ƙware game da fassarar mafarki ina ma'anar wannan mafarkin yanzu dai ga abu huraira shi ba mafarki bane ma ido biyu ne aka ba shi ayatul kursi yau me laifin ayatul kursi ba falala ba ce amma abu huraira tun da bai ji daga harshen manzon Allah ba ba zai je kafa zawiya yana ba da falalarta ba sai da ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya barawan naka na daren jiya ya ce ya manzon Allah ya yi kukan talauci na matsa ya matsa sai ya ce in je in karanta ayatul kursi kowane dare za ta yi maganin shaidano har gari ya waye in karanta ta kowace safiya za ta yi maganin shaidano har yamma ta yi mu kuma muna da san alheri shine na kyale shi na zo in tambaye ka haka abin yake sai annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya maka ayatul kursi tana maganin shaidanu tun daga safiya har yamma tun daga yamma har safiya amma shi makaryaci ne amma ita maganar gaskiya ce za ka iya haka kai dan kungiya ko dan dariƙa ko dan kabilanci ko mai son zuciya ba zai taɓa yiwa kai haka ba in dai har ka saka kungiyanci ko dariƙanci ko mazhabanci ko kabilanci a ranka sai ka saka tsoron Allah a ce maka ɗan ƙungiya kaza shi ya faɗi kaza sai ka ce wannan gaskiya ce in ya so ka ɗan saka son zuciya sai ka ce sai dai ba namu bane kuma tun da ba ka iya shiru ba amma ita maganar gaskiya ce amma wani ne faɗa sai ka ce ƙarya ne wani ne faɗa sai ka ce gaskiya ne innal haqqa la yu'rafu bir rijal ba a gane gaskiya dan wani ne ya faɗe ta sai dan ita gaskiya ce wannan shi Allah kamar yawancin mutane ko wani ne ya faɗa gaskiya ce in ba wani bane fa ƙarya ce sallar juma'a aka fara a nan GRA ta albani fa baya baya baya mantuwar magana matsalar kenan wajen shekara goma aka yi sallar juma'a a nan GRA sai aka baka ci albani ya yi sallar juma'a ya buɗe masallaci a GRA sai wannan kungiya ya ce ba sallah sai ne ce kai shugaba ne ba da umarni sai ce to akwai sallah sai sarki ya tabbata ga Allah eh kaji fuka hawan zamani kenan yanzu da haka ake fikihu kawai ana gane magana ne in wani ne ta ba ta in wani ne ku to akwai amma kaga wannan irin son zuciya shi ya gurguza musulmi aka karya su a kasar andalus suka samu kansu a halin da suka samu kansu yau musulunci ya narke musulmi sun narke a cikin kafirci da kafirai babu alamar musulmi da musulunci a kasar andalus amma sai da kasar andalus suka karbi addinin musulunci suka haɓaka shi fiye da makka da madina wallahi sai da suka shekara ɗari bakwai amma daga ran da suka fara suka son zuciya sai allah ya karya kashin bayansu saboda haka ittaqullaha kun ji wasiyar Allah kenan duk abin da kake ciki ka saka tsoron Allah yanzu duk abin da yake wahalar da mu kenan a Najeriya lokacin mulkin wane wane na jin haushin wane don haka sai a hukunta wane ga wani mai laifi irin shi ko fiye da shi da ba a hukunta shi ba kaga son zuciya ce don haka shi ma wannan sai Allah ya karya shi sai ya kawo wani ya wulakanta shi haka ake ko ba haka ake ba haka ake yi idan muna son wannan kasar tamu ta gyaru sai mun cire son zuciya sai mun saka tsoron Allah idan muna son wannan al'ummar tamu ta gyaru sai mun cire son zuciya sai mun saka tsoron Allah wannan ita ce wasiyar da Allah madaukakin sarki yake to amma wasiya ce in ka ga dama zaka iya karbe ka zauna lafiya in ka ga dama zaka iya kangarewa ka kafirce ka yi kenene amma kuma jikinka zai faɗa maka tun daga nan sannan za ku haɗu da Allah na haka sai